أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا شاء أكوغ وتر رمضان hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta 1437 wanda ya daidai da sha takwas ga watan shida miladiya aihuwar Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta 2016 a yau muna asabar ko? jiya mun tsaya aya ta ɗari da biyu a cikin suratu Ali Imran a shafi na sittin da uku, a yau za mu tashi aya ta ɗari da uku wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tasimu bi hablillah ku yi riko da igiyar Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi saɓani ko kuma sun fassara hablullahi da ma'anoni daban-daban ibnu jarir tabari ya fassara da hablullahi da ma'ana ta jam'i yace almuradu biha asbabullah sabubban da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu yi riko da su don haka kenan duk abin da Allah ya umarni a yi riko da shi wanda zai sa al'umman musulmi kanta ya haɗu dama musulunci ya zo ne don ya haɗa kan mutane akan aƙida guda akan shari'a guda akan uslubi guda waɗansu daga cikin salaf sun fassara wa tasimu bi hablillah shine dinullahi ta'ala addinin Allah waɗansu kuma sun fassara shi da cewa aljama'a jama'a ta taru akan tauhidi shine abinda ake nufi i'tasimu bi hablillah fa hablullahi huwa tauhid wadansu kuma suka fassara shi da shine al-ikhlas yin ikhlasi ay aiki dan neman yarda Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimce ni wadansu kuma suka fassara da hablullah al-islam wadansu kuma suka fassara da hablullahi shine al-qur'anul karim shine al-qur'ani mai girma to idan ka dubi waɗannan kalimomin na salaf sai ka ce ma'anar ta sha bamban amma hakikatan in ka kalla dukkansu suna komawa zuwa ga abu guda ne ina fata an fahimce ni domin alqur'ani shine ya zo muna da bayanin addinin mu gaba daya ina fata an fahimce ni alqur'anin shine ya umurce mu da mu haɗe kanmu mu zamanto al'umma guda akan tauhidi alƙur'anin shi ne ya zo da ikhlasi yin aiki don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala alƙur'anin shi ne musuluncin domin shi ne ya zo da musuluncin kaga dukkan kalmomin suna koma zuwa ga abu guda musuluncin shi ne alƙur'anin domin wato alƙur'anin ya zo bayanin musuluncin ne in za a bayanin musulunci sai an koma ba alƙur'ani jama'a kin ita ce jama'an mu ta musulmi domin duk inda musulmi suke a duniya ƴan uwan musulmi ne ina fata an fahimce ni sannan aiki kan ikhlasi shine musulunci aiki ba akan ikhlasi ba shine munafinci yin aiki ba don Allah ba ina fata kun fahimta da haka dai a takaice waɗannan kalimomin ba su ci karo da juna ba shine ake ce ma ikhtilafu tanawwu a samu sabani wajen fassara amma dukkan su abu guda suka dosa ana iya hada kalimomin amma akwai ikhtilafu tadad shine sabani ma'anoni su ci karo da juna to wannan lokaci dole sai an yi tarjihi a ga wace ma'ana ce kamata a dauka amma in ma'anoni sun ka zamanto ba su ci karo da juna ba to ko kalima dubu ne kowa ya kawo duka a ƙarshe ana iya haɗa su to da haka wannan ba wani abu bane wanda kalmomin sun ka ci karo da juna ku yi riko da igiyar Allah ko musulunci ko ikhlasi ko alqur'ani ko addinin musulunci duk dai abu guda ne wala tafarraqu Allah ce kada ku yi sabani kada ku rarraba to anan da Allah ce wala tafarraqu bai ce wala takhtalifu ba kada ku yi sabani akwai bambanci tsakanin at-tafarruq da al-ikhtilaf in an ka ce at-tafarruq shine rarrabuwa wanda mutane kowa yana adawa da wani amma an ka ce al-ikhtilaf shine ana iya ayi sabani a cikin abu guda amma ana cikin aqida guda akwai sabani na shari'a akwai sabani na hukunci akwai sabani na ra'ayuka domin da zamu fassara wala tafarraqu kada ku samu sabani to wannan kuma muhal ba zai yiwa ba don Allah ya kaddara cewa dole sai an yi sabani ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين دول سيأني ساباني أما شن wane irin sabani ake nuhi sabani na aqida sabani kala biyu ne akwai sabani na aqida da aqida akwai sabani cikin aqida guda amma kuma akan waɗansu hukumce hukumce ina fata kun fahimce ni to sabani mu a wajen musulmi kashi biyu ne akwai sabani tsakankaninmu da waɗanda ba musulmi ba duk mutumin da ba musulmi ba mu a wajen mu kafiri ne wanda bai aqidar musulunci ba waɗannan sabaninmu da su sabani ne babba wanda ba yadda za a yi a samu haɗin kai har duniya ta tashi don mi don saboda Allah ba zai yarda da wani abu ba wanda ba musulunci ba Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓa ba ga wani mutum in dai ba musulunci ba don haka mu yanzu a matsayin mu a aqida mun kasu gida biyu musulmi da waɗanda ba musulmi ba da ba yahude da ba nasare da wanda bai da addini da wanda yake yin addinin mutanen tana da mi da mi dukkansu waɗannan ba ruwan Allah subhanahu wataala da addinin su kenan mu muna wannan bangaren su kuma suna wannan bangare wannan shine sabani na farko sabani na biyu shine sabani na hukumce hukumce na shari'a to wannan kuma ba mu ne farko ba wannan za a same shi a kowane lokaci zamanin sahabbai an samu sabani ina fata an fahimce ni dalili kuma wanda misali wanda malamai suka yi buga misali da shi mashhuri shine lokacin da sahabbai suka yi sabani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da kada a yi sallah sai cikin bani quraiza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi bani quraiza kada ɗaya daga cikin ku yayi sallah sai cikin bani quraiza bani quraiza waɗansu yahudawa ne suka zama a madina suka saba alkawali tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mishi ya shaida mai cewa sun saba alkawali aka ɗauki alkawalin za a yake su to yanzu an ce kada a yi sallar la'asar sai a cikin bani quraiza waɗansu daga cikin sahabbai suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nushi shine mu yi gaugawa in sallah ta kama mu a hanya mu yi sallah mu isa waɗansu suka ce a'a tunda yace kada a yi sallah sai cikin banu quraiza kenan kada mu yarda mu yi sallar la'asar face sai mun kai wannan wurin wasu suka yi sallah a hanya wasu kuma sai da suka isa suka yi sallah bayan an zo sai suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wani yayi kuskure ba kowanne daga cikin su ya tsayar da shi akan daidai ina fatan kun fahimce ni to amma kuma lokacin sallah wannan lokacin bai fita ba duka cikin lokacin ta ne ina fatan kuna fahimta ta to sai ya zamanto a ce sabani na hukumci na shari'a ana iya samun sabani guda biyu yana yiwuwa lokacin da muka yi sabani da kai abubuwa ne guda biyu wannan daidai wannan ba daidai ba to kenan sai an samu kuskure ina fata kun fahimce ni ko kuma yana yiwa dukkan su daidai ne to wanne ne yafi dacewa sai ya zama to ni na samu mafi daidai kai kuma ka samu abin da yake daidai kenan babu wanda ya kuskure daga cikin mu to duk lokacin da aka yi sabani dole sai an kalli waɗannan abubuwa sabani na fiqihu ba sabani ne na aqida ba wanda shine kafirai suke cewa ai musulmi su ma sun yi sabani sun zama to kamar ahlul kitab a'a sabani wanda Allah yake kushe ahlul kitabi da shi wanda yake zargin su da shi shine sabani na aqida waɗansu sun zo sun ce cikin kiristoci Allah uku ne Maryam Allah Isa Allah akwai Allah babba wadanda suka ce a'a Maryam ba Allah bace akwai Allah akwai ruhi mai tsarki akwai Isa alaihi salam Yahudawa aqida su ta, ta kafirtar da Kiristoci Kiristoci sun kafirtar da su mushrikan Larabawa sun kafirtar da Yahudawa sun kafirtar da Kiristoci saboda sun ce ba suna akan addinin Annabi Ibrahim ba ga sunan addinai da aqidu yanzu an dauko ma littafi ka ɗauki almilal wan nahl na imamu shihristani ko almilal wan nahl na ibnu hazm ko kuma mawsu'atul firq wal adyan ta wannan zamani wanda aka buga sai ka iske addinai ba za ka iya kilga su ba a ƙasar indiya za ka iske addini fiye da addini ɗari uku aƙida ta hi dubu akwai mai bauta ma maciji akwai mai bauta ma kaza akwai mai bauta ma bai ke suna shanu akwai ga sunan addinai daban-daban masu bauta ma kusa hatta da masu bauta ma al'auran mutum akwai a cikin ƙasar indiya wani daga cikin yan uwa kun san munan kasashen mu an rige an yaƙe mu muna ganin cewa addini kaskanci ne ci baya ne mutum ya zo yana dukawa so biyar ga yini yana kaza in ka bar geme za ka yi zahin tsuha za a yi kaza addini ka ɗage wando wannan zai sa suturka ba za ta yi kyawu ba baka san yadda ake sa wasu le ba baka iya shan AC ba baka kallon internet baka waye ba shina zagin addini irin ɗaya daga cikin waɗannan mutanen waɗanda ake cewa al-ilmaniyun waɗanda su damu da addini ba kun fahimta a raba addini da shugabanci sai yayi balaguro sai ta ƙasar India da ya je ƙasar indiya shina da irin wannan tunani sai ya haɗu da wani ɗalibi ɗan ƙasar indiya shi kuma ɗalibin yana jami'an madina shi kuma wannan ɗalibin da a jami'an madina shi ne yake bani labarin wannan ƙissa ba wani ya bani labari ba a makka muka haɗu a masallacin haramin makka muna fira da shi sai bazance ya ɗauko zance sai ya ce a ƙasar indiya akwai masu bauta ma wato al'auran namiji ni ce mai wannan abin yana yiwa ce kwarai ko ya ce akwai wani daga cikin ina ganin 'yan ƙasar turkiya ne kun san mutane suna ganin yin addini kauyanci ne mutumin da bai addini shine ya waye yana zagin addini yana zagin addini mutane sun zo an mayar da mutane kawai ba su ci gaba ba mu kere kere ba mu kero kaza ba ba mu kero kaza ba jirgin sama turawa suke yi kaza kaza kaza duk mun koma baya addini ne mai da mu baya sai suka ja shi suka tafi da shi suka kai shi inda ya iske mutane suna bauta ma zakarin namiji mutum ya zo akwai bokansu babba tuɓe ki yanzu haka sama intanet na mance sunan wannan addini da kasa zaka gani a duniya duk wanda ya imani da wannan addini sai ya zo ya yi zakarin wannan mutum sujada ga intanet ya ci bari in gwada ba ba kawai ya rubuta sunan addini sai gashi ga shugabansu na duniya tsaye zindir ga mutane sun zo suna sujada manya-manyan masu kuɗi na duniya miliyardar miliyardar da kuɗin mutum ku dibi komawa kasancewa ɗan adam saboda ya bar bauta ma Allah mutum shi zo shi ma zakarin ƙato sujada boka miliyardar cikin costume kaga ya zo ya yi sujada ga zakarin ɗan adam wani kaskanci ne shi wannan to da haka wannan shi ne saɓanin da ake gudu addini ba ci baya bane addini shi ne wayewa to don haka saɓani wanda ake zance na fuka ha'u ba saɓani ne wanda yake fitar da mu daga cikin musulunci ba in malamai sun yi saɓani wannan saɓanin tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi an tabbatar da shi sahabbai suna saɓani su zo a warware musu matsalar su ina fata an fahimce ni wannan kuma dama saboda ƴan adam tunanin su da dalilan da suke sa su yi saɓani akwai su illa ƙarshe abin da ake bukata in gaskiya ta bayyana gare ka ka gane ta kabita shikenan shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya wani littafi yasa mai suna Raf'ul Malam an A'immatil A'lam dauke zargi daga manya-manyan malaman musulunci guda hudu saboda shi wani babu waɗanda gaba shi takaici sai Imam Malik da Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal sai ka ce duk su ne suka zo suka rarraba addini suka kawo matsaloli cikin addini a'a ba haka nan bane kowanne daga cikin waɗannan fuqaha'u in zai kafa maka dalili sai ya kawo aya ko ya kawo hadisi ko abin da ya kama da haka ko ya ce ma sahabi kaza ya tafi akan wannan ra'ayi an gane ni illa menene dalilai za a iya samun dalilai mafi karfi sai yayi littafi ya nuna maka cewa waɗannan malaman ba wasu ma su rayu da waɗansu ba a lokaci guda saboda imamu abu hanifa bai rayu da sauran ba shi ya rayu a iraki imamu malik ya rayu a madina imamu shafi'i ya yi karatu ga imamu malik ina ba ta an fahimce ni ka gani to waɗannan malaman suna mutunta juna mutane ne suka zo suka rikice saboda kuma babu ikhlasi babu ilmi ba gaskiya ake nema ba shi yasa ake wannan zage-zage da cin mutunci ina fata kun fahimce ni sai ibnu taymiya ya kawo dalilai guda goma abubuwa guda goma ya kawo yace duk inda kaga sabani to cikin waɗannan abubuwa guda goma ne aka samu dalilin da yasa aka yi sabani akwai kuma abubuwa guda uku waɗanda su ne tabbacin dalilin da yasa ake samun sabani tsakankanin su daga cikin abubuwan da suka fi muhimmanci shine na farko akwai subutul adilla dalili ya tabbata ina fata an fahimce ni yana yiwa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa sahabbai kuma sun rarraba wani ya tahi gabascin duniya wani ya yi yammacin duniya wani ya yi wajen sahara wani ya yi wajen kaza sai suka mutu wani ya ji hadisin da wani bai jiya ba shi yasa yana yiwa wannan ya bada hukunci wani ya zo ya bada hukunci sabanin nashi domin bai san da wannan hadisi ba a to kaga ashe saboda hadisin wancan bai san da shi ba shi yasa ya bada fitowa sabanin hadisi ko kuma yana yiwa hadisin ya ji shi amma hadisin bai inganta ba wajen shi tunda ana sabani ingantar da hadisi ijtihadi yana shiga ciki a cikin al'amura da dama yana yiwa kai wancan rawi da aka ce wato saduqun ne mai gaskiya ne wadansu ce a'a ba a yadda da shi ba sai an dauki kutubul jarh wa ta'dil waɗansu su ce malamai mai gaskiya ne waɗansu su ce mai gaskiya ne waɗansu su ce mai gaskiya ne waɗansu su ce a'a mutumin nan ba mai gaskiya bane ba haka ne ake ɗauko hadisi ba kawai a karɓe su duk rawin da kuka ji an ce an ruwaito hadisi an san lokacin da aka haife shi an san inda ya mutu an san malamai ne an san karatu ne an san adalcin shi ba haka na kawai ake zuwa ɗaukar hadisi ba a ce wannan hadisi ya inganta wannan hadisi bai inganta ba kenan yana yiwa hadisin ya zo malamin ya ji shi amma bai tabbata ba a wajensa shi kenan khalas magana ta rike ta kare to in ko bai tabbata wajen shi ba kai ya tabbata wajenka to kai kai aiki in dai tsakaninka da Allah ka bi hujjoji ya tabbata shi kuma tsakanin shi da Allah ya bi duk yadda ake bincike ya gano bai tabbata wajen shi ba Allah ba zai kama kowa daga cikin ku ba sannan kuma yana yiwa a samu sabani wajen malamai wajen ilmun nasakh an-nasakh waɗannan malaman su ce wannan aya an shafe ta ba ta aiki hukuncinta ya tsaya waɗansu ce a'a tana nan tana ci gaba da aiki wannan sabani ne kuma kowa zai kawo dalilan shi to shi yasa wani lokaci ake samun sabani tsakankanin malamai wani lokaci kuma a'a akwai addilalat abinda ake ce ma addilala shine ma'anar da kalima take dauka a cikin larabci larabci yare ne wanda yake da fadin ma'ana gulbi ne wanda ake hiddowa taskoki na ma'anoni na kalimomi shi yasa zaka iska kalima guda tana da ma'ana goma to in ta zo dole a samu sabani waɗansu malamai su ce a'a kaza ake nufi anan waɗansu kuma su ce kaza ake nufi anan cikin su dole sai an yi kokarin a tace saboda kalimar tana ɗaukar ma'ana guda kuma ko ba larabci ba a sauran cikin yarurruka kana isa kalima guda ana rubuta ta amma tana da ma'ana daban-daban ko ba haka nan bane yanzu misali a cikin zabarmanci me ake ce ma hamni gashi to banda shi kuma akwai hamni kuje ko da mi kuma akwai gari to kaga yanzu da sikir mi zai bambanta su dole sai lokacin da ake cikin zance in ana magana za a iya gane wanne ne ake son a cikin su kuna fahimta ta a cikin Hausa in zaka rubuta kare to da kare da kare da wato da karewa duka rubutu guda ake musu da kare da kare karewa ko kuma ka ce kare duka rubutu guda ake musu amma me zai bambanta su sai lokacin da mutum yake magana kalima guda tana iya ɗaukar ma'ana goma a cikin larabci to irin waɗannan suna da yawa yanzu in nace al'ain me ake nufi da al'ainu da larabci ido ko to al'ainu kuma eh mai ban ji ba baka kambin baka yawa kambin baka al'ainu ai mutum kambin baka shine abinda ake ce ba kamar kandu to bayan shi al'ainu kuma kun yi shiru al'ain ban ji ba korama fiha ainun jariya to al'ainu kuma ha babu malaman fiƙi hurin nan zakatul ayin zinariya da azurfa ana kiransu al'ayin da ka ta cikin littafin fiƙi kwaji an ce zakatul ayin ba idanun mutane ake do ana hidda zakka ba zinariya da azurfa ake nufi so sannan kuma al'ayin ha eh fardu aini abin da yake wajibi akan zati zati to sannan kuma al'ayin ana nuhin zati mai mukama ya ce wala yutlabu asaran ba'da ayn ba a neman kufai ga zati an samu ba abin shiga ga mutum tsaye ko ba haka nan bane to kuma al'ain ha ban ji ba al'ain tana nuhin ta cikin larabci shine kama a karfafa ma'ana jaa muhammadun ainuhu thumma latarawunnaha ainal yaqin karfafa na kawai akai to don haka idan waɗannan kalimomin suka zo ba haka bane kawai za ka zabura yana yiwa ma wani ya ce a'a kaza ake nufi wani ya ce kaza ake nufi al ishtirakul lafzi kalimomin nan sun yi tarayya shi yasa aka samu sabani tsakankanin malumma to shi yasa in dai ana jin tsoron Allah akwai karatu to sabanin in ma an kawo dalilai wani bai yarda da abin da wani faɗa ba khalas magana ta riga ta kare ina fata an fahimce ni kowa zai yi kokari iya ijtihadin shi ya kawo dalili babu malamin da yace a'a ni da ni zaka kaza ban da wani dalili sai kaji an kawo aya sai kaji an kawo hadisi don haka iya gwargwadon yadda kai yi bincike iya yadda zaka gani sannan kuma to ana akwai wani abu yanzu kai a matsayinka na wanda bai karatu ba wa zaka biya daga cikin su sai ka bi wanda tsakaninka da Allah kai ga ganinka kai dalilan shi sun fi gamsar da kai domin bayyuwa kowa ya zama to mai ilimi Allah ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun amma ka nemi malami wanda kai yarda da tsoron Allah shi kai yarda da imani ne kuma an ka shaida cewa yana da ilimi malamai su ne suke cewa ga mai ilimi ba jahilai ne za su taruwa ba a ce wani na da ilimi saboda da mutum ya ja kira a ko da ya ja kira an kai kafara sai ka ji an ce ya samu karatu waye ga maka daga mutum ya ja kira a shikenan zakin murya shine ilimi a'a malamai su suka san wane ne malami yadda ka san in kai yanka cisi ko shadda cikin yamai ko ko ina kake a duniya ko wani tela zaka kai ma cisin ka sai ka zaba ka ji an ce ga wanda ya iya kwalele ci to dumki na holla zaka sa a gani duniya ita ko fatawa dalilin da kake son ka shiga aljanna wani da kamata ka kula da shi sosai ah to kenan ko dole ka bi malami wanda ya cancanta bai yiwa kawai ka zo bakin tasha dan kaji an saba mutum ba da sallah kawai kai mai fatawa da kaya baka amsa kace ai malamai sun kace Allah za kai ma wayo dole ka nemi malami wanda adda ilimi mai tsoron Allah ka mai fatawa in ba haka nan ba wallahi fatawakka ba ta yi ba sharadin fatawa sai ka yi iya kokarin ka ka tambayi mai ilimi kuma wanda ilimin nan nashi tabbata hakika an yarda shi da ilimi amma kawai duk duniya yanzu musulmi ko fatawa shi ke basuwa yanzu in ka haɗu da mutum nan baki masallaci malika an fita ka tambaye shi fatawa sai ya baka amsa ko akwai aya sai ya baka amsa ko babu aya sai ya baka amsa ko akwai hadisi sai ya baka amsa ko babu hadisi sai ya baka amsa ko ya taba ji ga wani bakin wani malami sai ya baka amsa ko bai taba ji ba sai ya baka amsa kowa fatawa yake basuwa yanzu in kace sai ka ji mutum ya ce a bakin ci shi ake yi a ba haka nan bane amma yanzu irin su Saudiya da aka san abin da an malamta kana fara wa'azi ba a tabbatar da kai ba gidan kaso an kai da kai direct domin bannar da zaka shibka cikin al'umma ta alkhairi da zaka shibkawa mu ko kowa zai kwashi shi shi shi shi abin nan shi wa'azi bismillah sai an yi minti 30 ana fasara bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ai minti 30 mutum wani abincin shi na yake riba akwai wani mai wa'azi ba bismillahir rahmanir rahim yace ba da wasali ba da wasali kasabi ka bi uwarka ba da wasali kasabi ka bi ubanka wannan wa'azi ne shi ko wani ya ayyuhan nasu taqurrubakum ya kai minti 30 shi na fasara ya ayyuhan nasu taqurrubakum da alaran shi irin waɗannan alaran nan masu ja sai ai kabbara ya ayyuha nasu taku rabbakum yace ranar da ado ba yaro zai zo gaban Allah shi na amai ya ayyuha nasu taku rabbakum ranar da bush zai zo gaban Allah shi na amai haka na ya kama zaro sunan mutane ya kai minti 30 bai kusa kai sai ka zai ilimi na gare shi da haka ba haka nan bane sai an tace malamai yana da kyau in za a yin abu a tsaya ayi abu na gaskiya kenan yau da gobe da nema iya gwargwadon yadda hankalinki kai zaka gane malamai na Allah da nagari da waɗanda adda ilimi da malamai da banza ƴan ciwatuwa ƴan tarkaki waɗanda suke son samu da abin duniya wannan dole sai mun yi shi sannan dole sai mun gano cewa dukkan malaman nan da akwai ɗaliban da suke yi ma malaman fiqh mummunan zato irin su Imam Malik irin su Imam Abu Hanifa irin su Ahmad bin Hanbal sai kaga wani yana ganin a'a wai yana iya bambanta su akwai al-fuqaha akwai al-muhaddisun fiqh wanda anka gina akan wato wato hadisi da fiqh wanda anka gina akan fiqh waye ga maka shi Imam Malik ce ma an kai bai karanta hadisi ba ko ko ce ma an kai shi Imam Shafi'i bai karanta hadisi ba sannan da Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal dukkan su sun rayu kafin malaman hadisi su rayu a duniya kafin Imam Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ibn Majah da Abu Dawud da waye da waye dukkan su su Imam Malik sun rayu gaban su to ya an kai su waɗanda sun ka zamanto ahlul hadis waɗanda suka zamanto ahlul fiqh mummuna fahimta ce in an samu wata magana ta wani faqihi wanda yake ta saba ma hadisi dukkan su sun yi umuni sun ce a aji ayi aiki da hadisi ko ba haka nan bane to amma imamu malik a madina ya rayu lokacin da ya rayu ba a ahi imamu bukhari ba sannan riwayoyin da ruwaito cikin madina na yana tare da waɗanda suka rayu tare da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik dan tsanin biya asar sai ya ce al-amru alladhi wajadna alaihi ulama'una ko salafuna abinda muka iske na gabaninmu suna aikatawa bai samu aya ba bai samu hadisi ba amma zai iya kafa hujja da aikin mutanen Madina saboda bin asar Imam Ahmad bin Hanbal yana da littafin da yafi kowane littafi shine mawsu'a ta hadisi babba da babu irinta Musnad na Imam Ahmad Imam Shafi'i yana da littafi Musnad al-Imam Shafi'i to ya aka sai ka zo ka ce waɗannan muhaddisun ba muhaddisun ba ka tai ka nemi karatu fiqhu yana da nashi matsayi hadisi yana da nashi matsayi kuma ka hada kai karatu amma bari cewa waɗancan fuqaha'u ne kamar su busan hadisi ba muhaddisun su kusan hadisi hadisi kuma yana yiwa ka bada fatawa da hadisin ya zama to da'ifi ne yana yiwa baka kai ga hadisin ba babu wani mutum wanda bai cewa duk hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarda su ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yiwa ya faɗi wani hadisi wani sahabi bai san da shi ba saboda sun kasance suna munawaba ta aiki sayyidina Umar da shi da abokin shi yau shige gona yayi aiki abokin shi zo majalisa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari hadisai in ya dawo gobe wancan shi zai yi wani ya saurari hadisi ya sai wata kasa ko da yake dawo sun ci gaba Abu Huraira ya san hadisai da dama da su su sani ba shi yasa in fatawa ta zo sayyidina Abubakar in ya duba cikin alqur'ani da hadisai bai sani ba zai ce wa ya san wani bayani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka bai yiwa ne mutum ya ce duk hadisan duniya ya san su ƙarya ne dole na sannan yana yiwa kai kuskure yana yiwa ka san hadisin ya tambata ingantacce na amma hukuncin da ka faɗa babu shi cikin hadisin shi yasa wallahi wallahi da yawan mutane suna sai kansu kilen wutar jahannama wallahi ba su da labari kun ga masu fatawoyin nan waɗanda ga shiga da waɗanda ake tsarme musu gindi an san ba su da karatu amma saboda su zo da fatawa ta walakanci ka ji mutum ya ɗauki kundin mata ya kare shi ya ce ƙur'ani ma ya ce haka nan ne to su waɗanda suke ɗarme musu gindi dama kuɗi ake basu da ganga ake yin wannan shi qur'ani zaka cewa ya kare karuwanci wace irin magana ce wannan ya za ya ce kundin mata alqur'ani ya kare shi ina alqur'ani ya kare shi alqur'ani bai kare kundin mata ba kuma kundin mata ba shi na qur'ani zai bi ba qur'ani shi a gaba kundin mata na biya baya dole babu wata constitution wadda ta mantowa ita ce qur'ani zai bi a'a qur'ani shine ake biya amma dan an baku kuɗi kuna fatawoyi na ƙarya wallahi za ku halaka komi baka zama sai a baka kuɗin wagga gwamnati ta zo ta wuce a baka waɗannan wata gwamnati ta zo ta ƙi da kai a zo kuɗin da anka baka su ƙare ɗan gidan da kake ciki shi ya tsuha sannan rashin lahiya ya dawo ma tension da diabetes da komi kuma babu mai taimaka maka Allah shi hana kowa ya taimaka ma wannan shi ne don haka ya kamata mu ji tsoron Allah don haka wala tafarraqu ana nuhin kada a rarraba rarraba ta son rai ina fata an fahimce ni shi yasa hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi hukunci yayi ijtihadi cikin hukuncin nan nashi to in yayi bakin iyakar kokari nayi in yayi kuskure Allah zai bashi lada guda saboda ya nemi gaskiya bai kai gare ta ba in kuma ya dace da gaskiya to shi da lada guda biyu ladar dacewa binciken da yayi da ladar dacewa da akan gaskiya wannan shine musulmi in mun gane wannan sai abu zo da sauki amma banda ta'assub banda ana tattaunawa a zagi juna banda ana tattaunawa a yi suka cikin mutuncin juna saboda dama wani yana da gaba da kai bai da inda zai hucewa sai ya hau wurin wa'azi bai iya zagin ka sai ka kai don zaka kai shi jandarmeri amma in ya hau yadda aya sai shi aje aya shi kama bacin duk wanda yake so in an kai shi wajen kwamsar ya ce a kwamsar kana son kana min wa'azi ko to wallahi babu wanda ya shana mun wa'azi shi ko ba wa'azi yake yi ba ba za ka boye ma duk waɗannan ɗabi'o'i ne wallahi ba a gama lahiya da su shi yasa duk wanda ya fara wa'azi bai da karatu da ka fara wa'azi baka da karatu wallahi kwana biyu kana bari dan Allah zai kama su ilimi kai duk abin da zaka yi dole sai ka boye dole bai yi karatun ba zai yiwa ba don mi don babu ilimi amma in aka yi karatu aka zauna aka bi malamai aka yi wato aka bi su shekara da shekaru aka samu ilimi to hakka mutu ba ran da za a cimma iyakarka amma ciwa-ciwa a dan samu a iya kawa'idi da hallari abu ga katon rawani a ce an zan malamai ka zo ka ɗauki dalalai da an fassara maka ce ka zan malami shi kenan kai duk duniya kafi kowa ilmi ka ɗauki kasu sukan malamai na tafsiri da na fassara littattafai ka ɗauka shi kenan ka ce ka zan malami wallahi tallahi kwana biyu za a gane ba kai karatu ba shi yasa da yawa shekara goma da suka wuce waɗanda ke shiga gidan rediyo Nijar da gidan tele suna cewa su an malamai suna wa'azi yanzu sun bace babu su saboda dama ba yi karatu ba sai dai a koma yanzu gehe ana cewa cewa a nemi wata hanya wadda za a yi dole karatu in dai bayyana za ka yi wallahi sai kai karatu Allah ya gane da mu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku wato iz kuntum wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi akan ku ko a gare ku iz kuntum a'da'an lokacin da kuka kasance makiyan juna kuna gaba da juna shi ko makiyi duk sharri na duniya yana fatan ya samu makiyin shi sannan duk alkhairi na duniya yana fatan ya kubce ma makiyin shi ko ba haka na bane masoyi yana son duk alkhairin duniya ya samu masoyin shi sharrin duniya duk masoyin shi ya kubuta daga gare shi ko ba haka na bane kenan gaba kenan shi yasa kiyayya ana yin kiyayya daban-daban mataki mataki akwai kiyayya saboda addini akwai kiyayya saboda wani abu na duniya wanda ya hada mutane kiyayya ta addini ita ce tafi tsanani akwai al'amura na duniya suna hada mutane ana iya ai gaba saboda kuɗi ana iya ai gaba saboda iyaka ta ƙasa ana iya ai gaba saboda an so mata guda wancan ya kasa ka kaga dole ai rikici ko ba kanna ba eh to dan haka lokacin da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya ma Ausu wal Khazraj kun kasance makiyan juna saboda yaƙe yaƙin da an kai sai na shirme saboda babu wani dalili sai a tada yaƙi a zo a yi yaƙe yaƙe a kashe mutane gaban za ana jin daɗin an zubar da jini domin akwai mutanen da ba su jin daɗi sai su zubar da jini sai Allah subhanahu wataala ce to fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku Allah ya sanya soyayya a tsakanin zukatanku wannan adawa da akwai tsakankanin su Allah subhanahu wata'ala ya sawwara mu ita a cikin suratul anfal ya nuna cewa duk dukiyar duniya gaba ɗai da za a bayar da ita da bata isa ta gusar da wannan gaba ba wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizul hakim wa allafa baina qulubihim Allah ya sanya soyayya tsakankanin su Allah yana ba annabi labarin ni'imar da yayi akan shi kuma da mu'minai law anfaqta ma fil ardi jami'an da an baka dukkan abin da a bisa kasa na dukiya gaba ɗaya ka ciyar da shi dan saboda ka sa hankalin kowa ya kwanta ma allafta baina qulubihim da baka isa ka sanya soyayya tsakankanin su ba wannan nuna maka cewa ashe imani shine ke sa ai zaman lahiya amma dukiya yadda ake ganin a an damma wannan an damma wannan ana zaman lafiya wallahi ba za a yi zaman lafiya ba Allah ya gaya ma annabi mina na yasa suka zauna lafiya al iman law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum allafa bainahum Allah ya sanya soyayya tsakanin su bil imani ta hanyar imani in babu imani babu soyayya ta gaskiya in ko akwai imani akwai soyayya ta gaskiya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari saboda ni'iman nan da Allah ya yi muku ikhwanan kuna ƴan uwan juna ta hanyar musulunci domin mumini dan uwan mumini ne innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance akan gaba wato gaba ta ramin wuta yayi kusa ya wato ya zaizaye ku rubta cikin shi shine wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance akan tsatsagiya ta halaka iyaka ta rame kadan adda saura sauran kiris ku fada cikin wutar jahannama kuna gaba ba akan musulunci kuke ba fa anqadhakum minha sai Allah ya tsamar da ku daga ita Allah ya tsirtar da ku yanzu can segondi guda in ka mutu wutar jahannama kai yanzu ko segondi guda da ka mutu aljanna kai tun da kana mumini Allah ya tsamar da su daga wannan sai Allah ya ce to malaman luka suka ce anan da an ka ce shafa hufratin shi shafa kalima ce muzakkar gaba ko iyaka ko baki baki shine shafa hufra shine rami minan nari na wuta sai Allah ce fa anqadhakum minha Allah bai ce fa anqadhakum minhu ba domin shi shafakin muzakkar ne sai malamai suka ce to anan abinda zamu fahimta akwai mudafun akwai mudafun ilayhi to wani lokaci a cikin larabci mudafun yana iya zamantowa muzakkar shi kuma mudafun ilayhi ya zamanto muannas sai malamai suka ce to ya halatta malaman luga muke zance anan in kana so ka maida zamirin zuwa ga wancan na farko in kana so ka maida zamirin zuwa ga nabi duka ya halatta kaga nan hufratin ita ce an mudafun ko shi ko shafa mudafun ilayhi to Allah bai maida zamiri zuwa ga wato shafa ba sai ya maido dabiri zuwa ga hufra fa anqadhakum minha ay al-hufra kuma ya halatta a ce fa anqadhakum minhu ay ash-shafa ila fata kun fahimce ni dalili kuma Allah ya ce wa qila lahum dhuqu azaban nar allati kuntum biha tukadhibun wa dole ce wa qila lahum dhuqu azaban nar allati kuntum bihi tukadhibun a cikin suratu saba sai Allah ce wa qila lahum dhuqu azaban nar allati kuntum biha tukadzibun kaga dhuqu azaban nari azaba muzakkar ne annari muannas ne dhuqu azaban nar allati kuntum biha kaga zamiri ya koma zuwa ga ya koma zuwa ga annar a cikin suratu sajada sace dhuqu azaban nar allati kuntum bihi tukadzibun zamiri ya koma zuwa ga ya koma zuwa ga azab kenan ya halatta ka maida zuwa ga wannan ya halatta ka maida zuwa ga wannan wannan bayanin luga ne sai waɗanda suka yi zurfi cikin ilimin luga kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati kama haka ne Allah yake bayyana muku ayoyin shi kamar yadda ya tsamar da ku daga cikin waɗancan bala'o'i da kuka kasance to haka ne Allah yake bayyana muku ayoyin shi don me Allah yake bayyana ayoyi don ayi kabbara a watse don saboda ayi mi la'allakum tahtaduna don ku yi aiki da su ku shari'a Allah ya sabkar da ayoyi dan a shirya ba Allah ya sabkar da ayoyi bane don ai bushasha ai jin dadi kasashen larabawa in mallami zo yana karatun alkurani sai a kewaye shi in ya ja aya ya ja aya sai a ce Allahumma salli alaihi ana kabbara amma da an wace sai mutane su dauko tabar su da masu shangiya suna shangiya su wannan ba shi ake bukata ba ka saurari karatun Abdul Basit malamin nan na kasar Misra ko min shawi idan suka zo suna karatun alkurani sai mutane su kewaye su da an ja an ja aya suka jance Allah ta alaik amma da an kare kawai da mutane da cikin masallaci sai shubuga ta ba ta yi ayoyin an sabkar da su don a yi aiki da su in an zo wa'azin ƙasa nan mu ko ƙasashen mu da alaran ya ja aya suka jance Allahu akbar ko ba ka nan bane kai ko ka shekara 30 kana kabbara amma da an zo Fatiha an kabince ka baka yi da kyau ba mi an kai kana kabbara ka kare yanzu in ka tafi gidanka bala'i na za a yi yanzu na ana yin bala'i tashi hankali ina wa'azin ya tafi gayu ka zo ka saurari wa'azi kuma ka koma gida da zuwa ka ce a sa maka yar keli saboda hankalin kai kwanta kai hankalin ka bai kwanta sai ka saurari yar keli kai ashe kuma muna da aiki wal takum minkum umma
wal takum minkum ummatun yad'una ila al khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله يا أمرني كما يدتي واعتصموا بحبل الله أي رقو da igiya ta Allah umurni ne na wajibci dole mu tsaya akan gaskiya musulunci ba munafici bane waɗansu suna cewa in an yi kuskure tsakankanin juna mu kyale juna a'a abinda mun kai ittifaki akan shi shine mu tabbata akan shi wanda muka yi sabani mu zo mu ba juna dalilai wanda adda gaskiya mu bi shi bakin ta kenan amma a'a in muka yi sabani mu tsaya mu bar juna to wannan munafici ne shi yasa da yawa daga cikin mutane in kana ga musu gaskiya sai ku raba kaya da su mai imani dai zaka gaya ma kuskuren shi ko ka bashi dalilai ya karba ya na'am da su shi yasa sayyidina Umar radiyallahu an yake cewa rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi Allah shi jikan mutumin da ya nuna min kuskure na domin masoyina ne babu abin da kashe kasashen mu irin ba a yarda da an yi kuskure ba shugaban kasa bai kuskure ministoci ba su kuskure mallamai ba su kuskure kowa bai kuskure mun zama mala'iku muna yin kuskure amma lokacin da zaka nuna mutum kuskuren shi sai ka nuna mai kuskuren shi cikin ladabi da biyayya da dalilai shikenan sannan kuma waltakum minkum umma shi ma umurni ne ina fata an fahimce ni allamu lamul amri sukkinat liwujudil wawi qablaha ya kamata a ce litakum minkum umma amma saboda wawun ta zo gaba gari tanka ce waltakum minkum umma aka yi mata sukuni da da ita za a fara magana da da kasra za a farawa a cikin suratul talaq sai Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati kaga da yake nan umurni ne sai an ka ce li yunfiq ya ciyar lamul amri ce me yasa ta tashi da kasra li'annahu lam yasbiqha shay babu abin da ya gabace ta amma nan da akwai wawun ko fa'un to sai a yi mata sukuni falyattaqullaha waltakum minkum umma a samu daga cikin ku wata al'umma kalima ta al'umma kalima ce da take tana da ishtirak fil ma'ani kalima guda ce amma tana daukan ma'ana guda hudu kada ka zo cikin alqur'ani duk inda kaga umma kai mafassara guda kalima ta al'umma wani lokaci in ta zo cikin alqur'ani tana nufin shugaba ko kuma tana nufin abin koyi shine umma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi halifan wa lam yakun minal mushrikeen ibrahim ya zama to umma yana zama al'umma a'a ya zama abin koyi uswa sannan kalima ta al'umma tana nuhin shari'a abinda mutane suke akan shi wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun suka ce mun ishe iyayenmu ala ummatin ba akan al'umma ba a'a akan wata aqida da shari'a da wani tsari na rayuwa sannan kalima ta al'umma tana nuhin wani lokaci alburhatun min zaman wani lokaci kaga kai baka yarda al'umma tana zaman tuwa alwaqt ba ko sai Allah ce wa qala allazi naja minhuma wadakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun wa qala alladhina ja minhuma wanda ya tsira daga cikin su mutanen da annabi Yusuf ya ma fassara mafarki wadakara ya dan yi tunani ba'da ummatin bayan wani dan lokaci ah to in ka iya larabci sai ka dauka duk inda ka zo ka iske umma sai ka buge al'umma ake kira al'umma ake kira kaga sai ka zo kai banna yana da kyau mutum ya sa alkur'ani imamu suyuti babu yayi na kalimatul qur'an alkarim al-imamu damighani yayi littafi suna ne al-wujuh wan nadha'ir kalimomin alkur'ani gaba ɗaya irin yadda suke ɗaukan ma'ana kalima guda tana ɗaukan ma'ana goma sha ɗaya sai ya kawo su yana da kyau ka san wannan alkur'ani da kuke gani bakin ilimin da adda wahala wallahi to bai kai ka tafsiri alkur'ani ba domin alkur'ani yana buƙatar duk ilmukan musulunci gaba ɗaya qur'ani yana buƙatar nahwu don ka san inda zaka fassara aya ka gane fa'ili ka gane maf'uli wani malami yana tafsirin alqur'ani bai san nahau ba wa qatala da jaluta yan rasa mine ne wa qatala dawudu jaluta na ko wa qatala dawud jaluta na yayi shiru karshe ce kai wani dai ya kashe wani dole sai ka san nahau bayan ka san nahau sai ka san sarf yadda kalimomin alqur'ani suke tafiya ka san asalin kalima don ana iya ayi saɓani shin wannan harafin yana cikin asalin kalma ko baya cikinta dole sai ka san shi in ka san shi ba za a wasa da hankalinka ba almalu wal banunu zinatul hayatid dunya dukiya da ƴaƴa kawashi ta rayuwar duniya akwai wani malami dan tsananin tawil yace albanuna nan ba kalma asalinta ba jam'i ne na al-ibnu ba ba ƴaƴa ake nufi ba an ka ce to ala gafarta malami ake nufi yace albanunu wannan kalma ta albiniya ce almalu yace dukiya walbanun da kuma gidaje yace jam'i ne na biniya walaysa jam'ul ibn kaga in ba an koma cikin sarfu ba ba a iya ganewa sai an koma cikin sarfu sai a ce mai to albanun na albiniya jam'in ta bai dace a same shi da ya'un ba domin wannan da wawun ne su yace an ce almalu wal banun ya'ya kawa ne yace in kana da dari nasu kawa gare ka yace sai dai in kana da gidaje dari saboda zamanin da muke ciki kaga tawili zai yi da kai ta ina ya koma ta hanyar sarf sai ka san aslul kalima alqur'ani yana buƙatar ilimin balaga kafin ka fara tafsiri dole na ka san uslubi menene balaga shine ka gane yadda uslubin larabawa suke magana kai matuƙa ga izance da tashbihi saboda alqur'anin ya sabka da yaren su ka gane uslubin su yana da kyau ka san adab adab tsari ne na tarihin ilimin larabci kafin zuwan musulunci da bayan musulunci da yadda rayuwar musulmi take da ta larabawa a bayan musulunci in baka san wannan ba ba za ka iya sanin alqur'ani ba don me za a karantawa saboda alqur'ani yayi ishara ga rayuwarsu kafin zuwan musulunci wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin amma sai kai sun dadi ya ce a karatun mu'allaqat da sha'ir wannan haramun ne ko ko shirme ne waye ga ma shirme ne ibnu jarir at-tabari shine imamul mufassirin ka take kadiba ka fi samun hedi baiti dubu biyu cikin littafin shi wanda ya istishhari da magana ta larabawa ibnu abbas yana istishhari da larabawa sayyidina umar yana umurni yace ta'allamu shi'r fa innahu diwanul arab dole shi ka karanci wannan kaga wannan ilmuka guda hudu kenan sai ka koma kuma hadisi sai ka san yadda ake fassara alqur'ani da hadisai kada ka zo ka dauko hadisi ka rabka da ka ce haka Allah subhanahu wataala ke nufi hadisin nan kuma bai inganta ba kaga ka kada mutane cikin halaka irin yadda mutane suka yi ta ɗauko kissoshi na Isra'iliyat suna dangantawa da Alƙur'ani. A ce Fir'auna kafin ya tashi daga bacci sai an dafa mai garwa arba'in shi ka karyawa da su. Ce Allahu Akbar! Saboda Fir'auna wani na ce ma Fir'auna ya abin da garwa arba'in. Sa ɗan ƙaramin sa aka buɗe mai da shi da yake karyawa. Haka an kace mana lokacin da muna yara. Waɗannan kisos ne la asla laha dole sai an je an yi bincike ba da an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ba ina sanadi an karbo daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani wannan nan wani lokaci ya rayu shin sun rayu da wancan yayi karatu wajen shi duk haka za a bi tarihin su sannan akai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan adiba shin waɗannan hadisan ba su ci karo da su hadisai ba sannan a tace a yarda cewa hadisin nan ya inganta dole sai ka san hadisi sai ka yi bincike cikin littattafan hadisi ka koma zuwa ga littattafan manya-manyan malamai waɗanda suke hukunci akan hadisi in ma baka da gogewa akan shi sannan dole sai ga dawo ka karanci fiqh ka san maganganun malamai domin cikin alqur'ani nan na ake zancen haila ayoyin da sun kai bayanin hukunci akwai ayatul ahkam malamai sun tace ayoyin da suka yi magana kan hukunce hukunce na fiqh akwai ayatul aqida wani malamai sun tace ayoyin da suka magana kan aqida dole ayatul ahkam sai ka san su saboda lokacin da zaka zo kai bayani kan hukunci za a zo a yi magana kan haila ko ba kanna ba ko babu bayanin haila cikin alqur'ani wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid in baka san bayanin haila ba kaga shirmi zaka zo kai sallah Allah ya ce ai sallah hukumce hukumcin ta zaka yi bayani zakka an yi zancenta dole zaka zo kai bayani ayatul ahkam sai ka san fiqh sai ka san usulul fiqh abinda ake cewa usulul fiqh yadda ake fitar da dalilai cikin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalima kaza tana da ma'ana kaza in umurni ya zo ga abin da yake nufi in an ka ce ku yi yana nufin wajibci sai in an samu abin da ya juya shi daga wajibci wa aqimus salata ku tsai da sallah wajibi ne ai sallah domin babu dalilin da ya nuna cewa sallah mustahabi ce wa atuz zaka ku ba da zakka wannan ilmi ne na usulul fiqh dole sai ka san wannan wallahi duk wanda bai yi wannan bai ma alkur'ani hawan kawara babban ɗaya daga cikin tabi'ina in an tambaye shi kan wata aya sai sai shi shiru ce a dakanta shi bai bai bai da bukatar yin tafsiri yanzu an ka tambaye shi limaza yace li annahu riwayatun anillah riwaya ce ga Allah in ka ce Allah ya ce kaza kamar Allah ne ka amsu daga gare shi in hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar in kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to ina ga wanda yayi ma Allah ƙarya baka da ilimin da zaka fassara alqur'ani baka samu hujjoji ba baka samu ilimin da zai taimaka ma baka iya ganewa kawai ka ɗauki qur'ani saboda kana son a sanka ko ka shahara ko ka samu kuɗin zakka ko ka samu sadaka ko ka samu girmamawa daga mutane kawai kai ta fassara alqur'ani irin da kake so kai ma Allah ƙarya yaya zaka gani shi ko yi ma Allah ƙarya Allah ya haɗa shi daidai kusa da shirka da shi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أكيدة يهودا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين duk wanda ya ma Allah ƙarya da gangan ya kafirta wanda bai da ilimin fasara alqur'ani ya ci gaba da fasara alqur'ani bai tsaya ya samu ilmin mukan da za su tallafa mai ba wallahi na kusa ga kafirci don bai da ilimi yake son ya fasara alqur'ani wannan kuma shine abin da yake faruwa yanzu in ka ga dama ka gyara in baka ga dama ba gare ka ta kare ka yi haƙuri in lokacin ka kai ka yi ka bauta ma makaranta ka je ka bauta ka tsaya ka yi karatu ka samu ilmi sannan ka je ka yi tafsirin alkur'ani a wancan lokaci ilimi bai yaɗu sosai ba amma malaman zaure tsoron Allah ya hana su fassara alkur'ani duk gari sai ka iske mutum guda daga fassara alkur'ani kafin su fara fassara ma alkur'ani sai ka karanta ilimin muka da dama sai ka yi fiqhu ka kai duk littattafan da ake yi qawaidi ahlari iziya risala ishmawi mukhtasar aqrabul masalik tuhfatul hukam a zo a yi luga da kai alburda a zo a yi mulhatul i'rab a zo a yi shu'ara aljahiliya a zo a yi makamatul hariri a yi ishiriniya a yi waye a karantar da kai luga hadisai a zo a karantar da kai sannan a zo a fassara maka alkur'ani a karshe saboda shi ne karshen duk da yake wannan uslubin nasu ba uslubi bane wanda ya kamata a kama ilimi ko ina haduwa ake a ɗebo cikin alkur'ani a ɗebo cikin nahawu a ɗebo cikin kaza ana tafiya kafin mutum ya samu ilimi mutakamil amma tsoron Allah sai sa ba su fassara alkur'ani gagari sai ka iske mutum biyu na mu ko yanzu duk masallaci akwai mai fassara alkur'ani duk karci akwai mai fassara alkur'ani kuma kowa mu fassara duk duniya ya fi kowa ya fassara amma akwai masu ɗalibin musu gindi saboda gasa ake yi duk wanda ya gina masallaci sai ce sai an yi tafsiri masallaci ne saboda alhaji wani ya gina masallaci ni ma sai na gina masallaci ana tafsiri masallacin shi ni ma sai ai tafsiri masallaci na shikenan alfahari da za kuma da al'amari ba zai yiwa ba dan wane yayi ni sai na yi gidan radio kaza ana yi mu ma sai mun yi wannan ba zai ba musulmi kawai a tsaya waɗanda suka cancanta a sa su gaba shine musulunci wanda ya iya a bashi gaba bai yiwuwa kowa ya iya komai malamai su ja abin da ya shafi ilimi likitoci su tsaye wajen aikin likitanci sojoji su tsaye zuwa tsaron ƙasa polisai su tsaye zuwa tsaron abin da ya shafi gari kowa ya kama nashi aiki tela ka tsaya kai mutane dumki haka na Allah ce ayi amma bai yiwuwa kowa ya taro ce duk kowa sai ya yi zancen karatu waltakum minkum umma a samu daga cikin ku wata al'umma ina fatan kun fahimce ni nan da an ka ce minkum wasu daga cikinku waɗansu malamai suka ce a'a wannan min ba tab'idiyya ba ce li bayanil jinsi ce kaga daga nan an samu matsala luga ta mai da cikin wani aiki domin nan in mun ce waltakum minkum umma in mun ce min tab'idiyya ce tana nufin sashi kenan wata daga a samu wata al'umma daga cikinku sai ya zamanto wa'azi al'amari ne da su mutane amma in mun ce waltakum minkum umma ku kasance al'umma domin min tana iya zakkuwa li bayanin jinsi min tana da ma'ana guda goma sha biyar kamar yadda ibn hisham al-ansari ya faɗa a cikin mughnil labibi an kutubil a'arid kai ko da ka zo ka ɗauki littafin nahul wadai an ka ce min sai a ce harful jarri min albayti min harful jarri albayti ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi al-kasra ala akhirih shikenan an kari ba shikenan ba ma'ana goma sha biyar take dauke da ita cikin larabci nawa ka sani to kai yanzu ne in muka ce cikin sha bai nan wani na Allah ga nufi daga nan shi sai ka bacci min tana iya zakuwa libtida ilghayar zamaniya kamar lokacin da lokaci zai fara ana amfani da ita Allah ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fihi sannan min tana zakuwa libtida ilghayar makaniya lokacin da wuri zai fara sai a sanya ta ita ce dalilin farawa wannan wurin سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى sannan min tana iya zakuwa littalil saboda wani abu ya faru dalilin wani abu mimma khati'atihim ughriqu saboda laifin da suka aikata aka nutsar da su sannan min tana iya zakuwa littab'id sashi tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah sannan min tana zakuwa lil fasli bayna shay'aini a rarraba tsakankanin abubuwa guda biyu wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah yana rarrabe tsakankanin su min tana iya zakuwa lil badal a dauki wani abu a sanya shi ya zamanto madadin wani abu ko kambacin sa ya ayyuhallazina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة sannan ibn hisham al-ansari ce min tana iya zakkuwa bi ma'ana inda ana nuhin inda ya kamata a kawo inda ko da hausa inda muke cewa ko inda wani to maimakon a kawo inda sai a kawo min innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ay inda Allah shay'a sannan min tana iya zakkuwa bi ma'ana ala wa nasarnahu min alqaumi alladhina kazzabu bi ayatina ay wa nasarnahu ala alqaumi alladhina kazzabu bi ayatina nawa ka sani min tana iza kwali bayanin jins fajtanibur rijisa min al-awsan ku nisanci kazamta min al-awsan daga gumaka ko ko gumakan gumakan ake nufi don dukkan su kazamta ne babu gunkin da ba kazamta ba war rujza fahjur to cikin su wace ce ake nufi anan kaga dole sai ka tsaya kai karatu zaka hawa alqur'ani amma in ka ce hawan kawara zaka yi ma alqur'ani tana yiwa ka fara kana musulmi ka tashi kana kafiri Allah ya tsare mu malamai nan da suka yi sabani wasu suka ce min tana nuhin sashi waɗansu suka ce min tana nuhin dukkan al'umma to hukunci zai tabbata in mun ce sashi wannan zai nuna cewa ya kamata waɗansu su tsaya su yi karatu su yi wa'azi ba kowa zai yi wa'azi ba tunda an ce waltakum minkum umma a samu wata jama'a daga cikin ku in mun ce waltakum minkum umma kuma li bayani jinsi kenan ku kasance ku ne al'umma kowanne daga cikin su ya kokarin kawo nashi dalili suka ce abinda addalilin su waɗanda suka ce min tabi'idiyya ce sashi ake nufi don Allah ya nuna bayyuwa kowa ya zama malami ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كما هكذا بني suka ce wannan shine dalilin su suka ce kuma su ayoyi suna cewa a tambayi malamai kenan ku in kana da ilimi ba za ka tambayi malamai ba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu su ko dan aka ce me yasa kuka ce dukkan al'umma wajibi ne gare su sun ka ce manza wato aya da ta zo wanda za ta zo wannan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah bai fitar da kowa ba ku ne mafi hiyayyan al'umma wanda aka fitar daga daga mutane ko ta cikin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu mai kyau kenan ku duka gaba daya amma malamai sun yi kokari sun shiga tsakankanin waɗannan al-aqwal suka ce wa'azi wanda yake aiki ne wanda yake ya shafi dukkan shari'a to wannan na waɗansu ne daga cikin malamai amma yin wa'azi wajibi ne ga dukkan musulmi shi umarni da abu mai kyau shi hari da abu wanda yake mummuna in yana da ilimi a kan shi don an ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman umurni na a canza abu wanda bai da kyau to ya wajaba akan kowa amma kuma kada ka yi umurni ka ce Allah ya ce sai ka san dalilin Allah ya ce a yi kada ka ce a bari sai Allah ya ce a bari dan kada ka zo abin da Allah ya ce a yi ka ce shi ne Allah ya ce a bari wanda Allah ya ce a bari shi ne ka ce a bari ai saboda mi saboda baka da ilimi akai kenan sai ya zamanto wannan yake nuna mu cewa waɗanda suke akan aqida ta yan tabligh suna da matsala cikin mi cikin manhajin su na da'awa yau in ka shiga tabligh sai a ce ma wa'azi za ka farawa sai a ja ka ka yi arwallah da ka zo sai a ce mata shi kai wa'azi sai mutum ya ce bai iya wa'azi ba sai a ce tashi Allah zai taimake ka kawai sai mutum ya tashi ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a mu ji tsoron Allah subhanahu wataala domin shi subhanahu wataala kun san subhanahu wataala shi na ganin mu shi subhanahu wataala shi zai sakan kamuna subhanahu wataala shi zai kashe mu subhanahu wataala ina ne wannan haka kawai yau ka fara ka shiga cikin tabligh kuma yau ka fara da'awa don dai an ce yan tabligh ko ko dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ko da aya guda a'a kai yanzu na farko in akwai waɗanda suka isar manya-manyan maluma sai ka bar aikin ga hannunsu in aka kai inda babu wanda ya san komai to sai ka yi shi na bar ballighu anni walau aya in ana inda akwai malamai sai a bar malamai su ba da fatawa amma in ya kai inda mai kawaidi da akwai to shi a shugaba ba shi gabatanci tunda waɗancan ba su san komai ba kun fahimce ni kenan kowane daidai gurgudun ilimin shi ne ya kamata wani wuri kai mamu ne wani wuri kai liman ne ko ba haka nan bane nan masallaci tana yiwa a ja ka sallah in ka koma gidanka sai ka ce kai da matan ka iya kwashi kuma baya kai zaka bada sallah ko ba haka nan bane nan ko an ce ma bismillah sai ka ce a babu komi ku bar su waɗancan su yi sallah kowa akwai inda yake da wurin shi inda ka fi karfi sai ka bada karatu wannan shine kamata mu gani don haka gaskiya cikin tafiyar su akwai kuskure akwai kuskure babba cikin tafiyar waɗannan mutanen saboda suna ƙoƙarin cewa yau in ka haɗe tare da su sai ka je kai wa'azi wannan bai dace ba dole sai an tsaya an yi karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban al'umma bai yi wa'azi ba bai faɗakar ba sai da Allah ya umurce shi ya ba shi karatu sannan ya yi karatu an ka turo mala'ika jibril ya sanar da shi sannan ya yi wa'azi faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilu na yi shekara da shekaru bana yi muku wannan wa'azin saboda ba a sanar da ni yanzu ko an sanar da ni ko ba karan bane wa allamaka ma lam takun ta'lam allamahu shadidul quwa wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nas bima araka Allah ba haka da ake zakkuwa ba kawai hawan kawara a zuwa dauki wa'azi a ce ai tai ya'muruna bil ma'ruf yad'una ila al khair suna umunni zuwa ga al khair suna kira zuwa ga al khair wa ya'muruna bil ma'ruf su yi umurni da abu wanda yake mai kyau wa yanhauna 'anil munkar su yi hani ga abu wanda yake mummuna abin ki wa ulaika waɗannan waɗanda Allah ya faɗi masu irin wannan aiki humul muflihun su ne masu rabauta nan akwai wato akwai at-ta'mim thumma at-takhsis ad-da'watu ila al-khair Allah ya ce a kira zuwa ga alkhairi kira zuwa ga alkhairi shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar in ka umurci mutun ya aikata abu mai kyau kira ne zuwa ga alkhairi in ka hani mutun ya hana ya hanu ga aiki wanda bai da kyau menene kira ne zuwa ga alkhairi wato ad-da'watu ila alkhairi amma wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar takhsis sai ya rarraba su dan ya nuna ma da'awa ta gidu ne akan waɗannan abubuwa guda biyu sannan duk al'ummar da ba ta al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar Allah ya tsini mata lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun sannan saba ma irin wannan manhaji kai umurni da abu mummuna ka yi hani da abu wanda yake mai kyau manhaji ne na kafirai manhaji ne na munafikai wal almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasu Allah fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa ulaika humul muflihun masu da'awa sune za su rabauta sune za su samu aljanna sannan su samu tsira daga wuta lokaci ya matso ina ganin ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna an rubuto tambaya sai zuwa gobe insha Allah zama da amsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدمسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول